أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau laraba muke wa juna gaisuwa ta fatan alkhairi a wannan masallaci mai albarka masallacin jami'ar abubakar ta fawa balewa a nan bauchi muke kara wa juna gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna karanta alkur'ani ne kuma muna fassara shi daga cikin suratul ma'ida sura ta biyar a cikin jerin surori na alkur'ani wanda muka yi karatu har zuwa aya ta 69 haka ne ko ya mu tashi daga aya ta 70 in Allah ya ta na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأخذنا أرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون
laqad akhadna mithaqa bani isra'il ubangiji yace ya rantsi da cewa tabbas wato mun riki alkawari na banu isra'il wa arsalna ilaihim rusula kuma mun aika da manzanni zuwa gare su amma kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum duk sa'ad da wani manzo ya zo musu da wani abun da ransu ba shi yake so ba fariƙon kazzabu wani shashi wani yanki daga cikin annabawan sai ya ƙaryata su wa fariƙon ya ƙatulun wani yanki daga cikinsu kuma sai a kashe su wa hasibu Allah ta kuna fitina su banu isra'ila da suka yi wannan aika-aika sai suka yi tsammanin cewa fitina da musiba ba za ta auka musu ba fa'amu sai suka makance wasammu suka kurumce sun mata ballahu alaihim sai Allah ya karɓi tubansu ya yafe musu sun ma'amu sai suka sake makancewa wasammu kafirun minhum kuma da yawa daga cikinsu suka kurumce tare da makancewa wallahu basirun bima ya'malun amma Allah mai gani ne ga abin da suke aikatawa banu isra'ila Allah ya ga mana a can baya ولقد أخذنا ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا Allah ya ɗauki alkawari da su na cewa za su bauta masa shi kaɗai za su yi imani da annabawansa za su yi imani da dukkan saƙonninsa sannan kuma za su yi aiki da shari'arsa za su tabbatar da hukuncinsa kuma za su zama mutane na gari masu biyayya ga ubangiji sannan za su kyautata tsakaninsu da juna ba za su rinka cutar ‘yan uwansu mutane ba wannan shine alkawarin da Allah ya ɗauka ga banu Isra'il wa arsalna ilaihim rusula saboda Allah ya tabbatar da wannan alkawarin sai ya aiko jakadai ‘yan aike daga gare shi na musamman wanda za su zo su tabbatar da wannan alkawarin shi yasa Allah maɗaukakin sarki in ya aiko da annabi annabi sai ya gaya musu alkawarin Allah wa auku bi ahdi ku cika alkawarin Allah da yayi da ku ufi bi ahdikum shi kuma Allah zai cika alkawarin wa auku bi ahdi Allah idza ahadtum ku cika alkawarin da kuka yi tsakanin ku da Allah wala tanqudul aymana ba'da tawfiqi ba'da tawkidiha to amma su kuma idan annabawan suka zo musu manzannin kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum abin da suke so shine in Allah ya aiko annabi to annabin ya saurara musu ji su me za su ce ba me zai ce ba kuma ba Allah ba me Allah ya ce ba abin da suke so shine kowane annabi in ya zo ya risina su ma ya zama yana karkashin su ne su za su juya shi ba su suka aiko shi ba Allah ne ya aiko shi kuma aiko shi zuwa gare su ne amma su ne man da za su ce me zai yi idan annabi suka ce yayi kaza ya kiye ko suka ce kada yayi kaza shi kuma yayi to za a samu saɓani tsakaninsu da shi kuma za su ladabtar da shi ladabtar wanda suke yi shi ne ko dai su ce masa ka zo da shi ka faɗa amma mun ki ba za mu karɓa ba ina ce iyaka ƙarshen mishan ɗinka shi ne ka kawo saƙo mu karɓa to ba za mu karɓa ba shi ne fariƙan kaddam wani kuma wa fariƙan ya shi ne sai ma a kashe shi gaba ɗaya to wannan abin da yahudawa suka yi Allah ya ce duk wannan ittiba'ul hawa ne son rai ne kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusum ai kullama ja'ahum rasulun min rusulillahi azza wa jal bima la tashtahihi anfusukum in dai ba ransu shine abin da suke so ba to fa imma an yukadzibu wa imma an yaqtulu ko dai su kareta shi ko su kashe shi kawai ya ce fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulu saboda mura'atu usul ayi sai aka ce wa fariqan yaqtulu zai zama kaddabu fariƙan ne wa qatalu fariƙan ko kuma yukadzibuna fariƙan wa yaqtuluna fariƙan amma sai Allah ce fariƙan kaddabu wa fariƙan yaqtulu sai kawo wato sai kawo maf'ulin ya gabatar da shi akan fa'ilin wannan kuma ana samun shi a larabci amma ya fi yawa kamar yadda waɗansu suka ce wannan daga cikin salon lugan da ake ce musu akalulil baragiful wanda ya san larabci ya gane wannan karatu wa hasibu Allah takuna fitna Allah ya ce kuma a hakan sai suna zaton cewa wai fitina ba za ta same su ba ai wa zannu Allah taka a alaihim musiba wala yaka a alaihim azabun wala iqabun wala ikhtibarun min Allah azza wa jalla bima fa'al sai su aikata ya kuma sai su dauka za a zauna lafiya ta za ta yi ya kuma ka dauka za a zauna lafiya wa hasibu Allah takuna fitna natijar abin da suka yi mai muni ne amma kuma suna so Allah musu mai kyau wannan suna yi ne saboda rudin kansu da suke yi da suke cewa nahnu abna'ullahi wa ahibba'u ta Allah zai mana wani abu bayan mu ɗayansa ne kuma mu mu mu ne shalele mu ne mu ne mowa ai ba yanda za a yi Allah ya mana wani abu kuma inda gaskiya ne laula yu'adhibuna Allah bima naqul da Allah bai mana azaba ba gashi nan muna faɗan bakakin magana amma an zauna lafiya shine wa hasibu Allah takuna fitna shi kuma Allah madaukin sarki inna la la yumli lil zalim la yumli lil zalim Allah zai iya daga kafa mutum yana aikata laifi kuma Allah bai masa hukunci ba saboda Allah bai gaggawa akan kama mutum zai bar shi tukunna sai ya tara wa umli lahum Allah zai ta dan jan maka kafa ka tara wa maka talala inna kai jimati sai lokacin da Allah ya kama ka ko ba za ka iya kwacewa ba to su ma haka ne suke sai su rudu da cewa Allah ya bar su wani ma ya zagi Allah ya kwana lafiya jiya ma ai sun ce yadullahi maghlula sun kwana lafiya yanzu kuma sun kashe wani annabin sun kwana lafiya wani annabin yanzu sun kadata sun kwana lafiya wani sun wulakanta sun kwana lafiya wani sun cin mutuncinsa ba abin da ba su yi na cin mutunci ba yanzu akwai wani annabi da ya wahala waɗannan yan talikai kama annabin musa amma annabin musa nan ba wani mutumin da ya sha wahala a wurin su kamar shi shi sa Allah ya ce mana mu kan mu irin nasu ya ayyuhal ladina amanu la takunu kal ladina adamu musa kar ku zama kamar banu isra'ila da suka cutar da annabin musa bayan abin da suka yi masa na zahiri sai kuma abin da suka masa na cin mutunci annabi musa kawai lokaci ɗaya suka zo suka kira wata ƙarya suka zo suka ce annabi musa abin da yasa kuka ga baya son yana wanka a cikin mutane a fili shine yana da ciwon gwaiwa ne wani aibi ne ga annabi su sai zama annabi musa wani abin ya dame shi duk inda zai sai a ta masa iri shi yasa baka son tuɗewa tsirara a cikin mutane in kana da gaskiya ka kwaɓe a gani annabin su ba su haka suke yi akwai wani mutane ba haka suke ba su ina ruwansu da wani tunanin tsiraici ko wani mutum yana da karaman da ya kamata a ce ya koyi tsiraicinsa a to aka suka ce shi ma ya tuɓe su gani yana da gaskiya in ko ba haka ba to yana koyewa saboda yana da aibi ne a koyi shi kenan ko wata rana annabi musa yana wanka kamar yadda hadisi yake cikin sahih bukhari kitabul anbiya annabi musa yana cikin wanka ya buya saboda shi bai wanka cikin mutane ya kwabe kayansa ya ɗora akan dutse ya gama wanka ya zo zai ɗauki riga sai dutse ya fara masa da riga ya bi riga zai dauka dutse yana gudu annabi musa ya ce saubi saubi hadar kai dutse dakata riga ta sai an dauki riga ta sai ji zai dauka sai dutse ya masa dutsen ne ta jan annabi musa annabi musa yana jin kunyan kare shigo cikin mutane dutsen ne ta yaudarar sa yana jan sa har ya kawo shi cikin mutane suka gan shi sai suka ga ashe huwa fi ahsani khilqa ashe baya da wani abu na aibi sai da suka ga tsarancin sa suka tabbatar da wannan sai da Allah ya sa ya kai ga wannan kawai saboda a wanke masa mutuncinsa annabi musa abun ya dame shi kwarai da gaske amma dutse sa shi aka yi ba laifin dutse ba amma annabi musa bai yafe ba dutse ba ya ce ce ka tsaya ɗauki kayana ka ki tsaya ɗauki kai baka san ni annabin allah ba ya je ɗauko bulala ya zane shi haka manzon allah ta salama ya faɗa wa kar sadaka rasulullah ko manzon allah ya yi gaskiya manzon annabi musa ya daki dutse kuma dutse ya ji zafi sannan ya ɗauki kayansa tukunne ya sa sannan ya ladabi ma wannan dutsen su kuma mutane kafin nan ne suka gane ashe annabi musa ba wanda za su daina ba to haka ba suke fariƙan kaddab a ƙarya tashi a wulakanta shi a ci mutuncinsa wa fariƙan ya kutubu wani kuma in bai sa a ba kashe shi za a yi kamar yadda suka kashe annabi zakariya suka zo ɗansa da ya gaje shi shi ma ya ritu ni wa ya ritu min ali yaqub shi ma kashe shi shine wa fariƙan ya kutubu su yi wannan kuma hasibu Allah ta kula fitu kuma wai a zauna lafiya za a zauna lafiya? Allah ce fa'amu wa sammu suka makance suka kuruci bi mana amiyat absaruhum an ru'yatil huda an gane ko kama sammat adanuhum an an istima'il haqq idan dunan su suka rufe ba sa ganin gaskiya kunnuwan su kuma suka toshe ba sa jin shirya shine fa'amu wa sammu suka toshe kasan shi wanda ya makance Allah ce fa inna la ta'mal absar ba wai wannan gululun idon bane yake makancewa walakin ta'mal qulubul lati fi sudur wannan zuciyar ce take makancewa wannan gululun idon in dai don shine kake gani baka da bambanci da kai da akuya ita ma tana ganin gaban ta baka da bambanci tsuntsu ma ya fi ka gani domin shi yaje sama yana hango inda baka hangowa kuma daga can sama zai iya hango abincinsa a nan dan karami kai kuma idon ka bai kai iya bai da wannan karfin kenan inda a ce shine damuwa ta tsuntsu ma ya fi ka amma ganin cikin zuciya shine walakin ta'mal qulubul lati fi sudur idan zuciya ta makance to mutum ya gama makance shine fa'amu wasammu kuma suka kurumce ba sa ji summa taballahu alaihi amma duk da wannan ba sai da Allah ya saki yabe musu summa abu wasammu sai suka sake makancewa suka kurumce kathirun minhu dewa daga cikin su saboda Allah baya ya ce mana walakin da kathiran minhum fasiqun منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون والله بصير بما يعملون الله yana gani abin da suke aikata wannan da Allah ya ce sun makance kuma suka zo suka kunce dinnan sun yi sau daya na farko fa amu wa samu Allah ya bi musu summa taballahu alaihim summa amu wa samu suka suka saki wannan shine malaman tafsiri suka ce shine wanda Allah ya fassara shi a cikin suratul Isra' Allah ce wa qadaina ila bani isra'ila fil kitab la tufsiduna fil ardi marratayn wa la ta'luna 'uluwan kabira fa idza jaa wa'du ulahuma ba'athna 'alaykum 'ibadan lana uli ba'sin shadid fajasu khilal ad-diyar wa kana wa'dan maf'ula Allah ya ce mun ga mun rubuta a cikin at-taura mabanu isra'ila an hukunta ya zama kaddara Allah ya kaddara musu cewa za ku yi barna a bayan ƙasa sau biyu za ku yi ta'annuti za ku yi tsiya za ku yi kowace wato kawo tangarɗa da sabo har sau biyu na karon farko idan kuka yi sannan wala ta'aluna uluwan kabira kuma za ku yi wato za ku gawurta a bayan ƙasa wajen tsiya maɗaukakiyar gawurta fa'iza ja a wa'adu ulahuma Allah ce idan lokacin alkawarin na farkon ya zo daga cikin wannan guda biyu ba asna alaikum ibadan lana uli ba'sin shadidin fajasu hilal diyar Allah ya ce idan kuka yi wannan na farkon shine fa amu wa sammu din farkon in kuka yi wannan na farkon Allah ya ce zan tayar da waɗansu bayi daga cikin bayi na zarata uli ba'sin shadidin masu bala'in karfi fajasu hilal diyar waɗanda za su shiga cikin gidajen ku su murkushe ku har cikin gida ɗaya bayan ɗaya za su rinka bi house by house sai sun yi rugurgu da ku wa kana wa'adan mafula wannan alkawari ne wanda dole sai an yi in dai kun yi tsiya sai an yi haka wannan kuma an yi haka shine lokacin da annabi Musa ya musu da attaura suka karyata suka rinka waina annabi Musa suka rinka waina shi har sai da zuwa ƙarshe ya rasu ba tare da ya samu setin su yadda yake bukata ba har ya rasu ya rasu da bakin cikin wasu abubuwan da suka aikata to shine wannan na farkon sannan bayan ya bar duniya kuma littafin da ya bari suka juya shi suka mai da shi abin samun kuɗi to wannan shine na farkon shine fa'amu wa sabu shine Allah ya turo da rundunar shine na lokacin da Buktu Nasar ya zo ya yi garga da su aka mai da su bayi aka aka kwakwace matansu aka kakkashe su da ƴaƴansu suka zama ba su da kowa ba su bane kowa a duniya suka zama boyi-boyi a gidajen manya kullum suna cikin wahala shi ne Allah ce sun maradad na lakumul karrata alayhi daga baya kuma sai Allah ya ce muka sake dawo muku da galaba ko kuma kuka ci nasara akan waɗancan abokan gaba wa amdadnakum bi amwalin wa banin mu muka shimfiɗa muku dukiya da ƴaƴa waje ja'alnakum aktsara nafira mu muka sa kuka zama wanda suka fi yawan jama'a wannan abin da muka yi muku shi ne na wajen sun mata ballahu alaihi an gane an ce fa'amu wa sammu sun mata ballahu alaihi da Allah ya yafe musu sai Allah ba su ɗaukaka suka zama su ne suka maye gurbin waɗancan masu daraja suka zama su ne suke da ɗaukaka su suke da faɗa a ji a duniya su ne suke da jama'a suna da karfin yaƙi suna da dukiya suna da jama'a shine sun mata ballahu alaihi sun ma'amu wa sammu kathirun minhu sannan sai suka sake kuma kuruncewa da makancewa suka sake laifi bayan sun samu duniya shi ba yahude lokacin da Allah ya rantsa an aka lakasa shi to zai zai zai zai yi likis amma in ya ji amma in ya samu duniya to in ya samu ɗaukaka a kanka zaka sha mamaki shine Allah ya ce sai suka yi girman kai kuma sai suka sake kuruncewa da makancewa wannan kuruncewa da suka yi shine na biyu Allah ya ce fa idza jaa wa'adul akhir idan na biyu ya zo kuka sake li yasu'u wujuhakum wa li yadkhulu masjida kama dakhaluhu awwala marra wa li yutabbiru ma alam tatbira wadancan abokan gaban za su sake dawo mu idan suka dawo kuma fa li yasu'u wujuhakum za su bakanta muku rai za su wulakanta ku za su kaskantar da ku وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مره sannan masallacin da kuke gadara da shi na baitul maqdis za su shiga har cikin sa su kwace shi ya zama ba ku kuke iko da shi ba waliyutabbiru ma alaw tatbira kuma duk abin da suka samu hawa kansa sai sun yi rugurugu da shi don haka za su za su rusa mulkin ku su rusa matsayin ku su rusa kuma arzikin ku duk zai zo makarkashin su asa rabbukum ayarhamakum Allah zai yi muku rahama in kun gyara amma wa in uttu udna duk lokacin da kuka dawo da tsiya za mu sake dawowa mu ma da muku azaba to kamar abin da yanzu yake faruwa ne a cikin karatunmu na baya akan yadda yahudu yanzu suka rike duniya suke juya duniya amma bisa zalunci da cin zali da kuma mulkin kama karya da kuma na sama ya danna na ƙasa to wannan shine wa in uttum sun dawo kan tsiyar su udna wallahi Allah zai sake dawo yaushe ne ba kowa ke iya decide mu Allah yaushe zai abun sa fa idza jaa wa'd sai lokacin da Allah ya yi niyya alkawarin sa ya zo wallahi Allah zai mulkusa su kuma kusa ido ku gani wallahu basirun bima ya'malun Allah yana ganin abin da ake yi duk abin da yake faruwa a duniya yanzu ba abin da Allah baya gani inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama ba abin da yake buya masa Allah ya sa mu dace kama mu
لقد كفر الذين قالوا إن إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم Allah ya ce lallai tabbas sun kafirta waɗanda suka ce Allah shine almasihu ɗan Maryama wa qala almasih Allah ya ce abin da ya faru shine shi almasihu cewa ya ya bani Isra'il ya ku ƴaƴan Isra'il u'budullaha rabbi wa rabbakum ku bauta wa Allah wanda shine ubangiji na kuma ubangijinku innahu man yushrik billah ku sani duk wanda ya shirka da Allah faqad harrama Allahu alaihi aljanna to tabbas Allah ya haramta masa aljanna wa ma'wahu nar kuma makomarsa ita ce wuta wa malil zalimin min ansar azzalumai waɗanda suka yi zalunci na kafirci ba sa da waɗansu mataimaka a wurin Allah laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalatha lalle tabbas kafirai ne waɗanda suka ce Allah ukun uku ne Allah na ukun guda uku ne wa ma min ilahin illa ilahun wahid Allah ya ce alhali kuwa babu wani abun bautawa in dai banda abun bauta guda ɗaya shine Allah wa in lam yantahu amma yaqulun waɗanda suke faɗar wannan magana idan ba su daina ba la yamassanna alladhina kafaru minhum azabun alim tabbas azaba mai radadi za ta shafi waɗanda suka kafirta daga cikin su suka daina suka ki su daina faɗar wannan zancen ayoyi yanzu kuma Allah ya juya shafi ya koma magana ne zalla akan mabiya addinin Kirista. Allah madaukakin sarki ya gaya mana a cikin wannan aya ta 72 da aya ta 73 a cikin suratul Ma'ida cewa waɗanda suka yarda da cewa Annabi Isa Allah ne waɗannan sun kafirta ba musulmai bane kuma dama ba musulman bane Allah ya sake cewa a cikin aya ta 73 cewa waɗanda suka ce Allah uku ne su ma waɗannan sun kafirta ba musulmai ba ne a ƙarshen ayar sai Allah ya ce idan dai ba su daina ba to wuta za ta shafe su domin wannan abin kafirci ubangiji ya ce laqad kafara allazina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryam waɗanda duk suke cewa annabi isa almasih mun yi bayani akan me ake nufi da almasih lakabi ne na annabi isa dan maryama alaihi salam da Allah ya sa masa wanda ake kiransa ana ce masa almasih saboda yana shafan mara lafiya ko ya shafi gawa kuma sai ya tashi da izinin Allah sai ake ce masa almasih ibnu maryam dan maryam Allah yana jingina annabi Isa zuwa ga mahaifiyarsa saboda ɗaukaka ce da daraja da Allah ya ba annabi Isa an halicce shi ba tare da uba ba Allah ce mana inna matsala Isa inda Allah ka matsali Adam kwatankwacin annabi Isa a wurin Ubangiji in kuna so ku gane shi ne ku kwatanta shi da annabi adam idan dai ɗaukaka ce a ce baka da uba to bai kamata a ce wannan dalilin an haife ka ba uba sai uwa ba dalili ne da zai sa a ce ka zama ubangiji ba domin annabi adam shi an halicce shi babu uba kuma babu uwa ma to annabi adam ne da ya kamata ku ce ubangiji shi ma ba ubangiji bane wa mamin ilahin illa ilahun wahid ubangiji guda ɗaya ne an fahimta wa qala al-masih ya bani isra'il Allah yace ga sakon da annabi Isa yazo ya faɗa saboda zaka iya cewa to ta ina kiristoci suka samu inda suke ce annabi Isa dan Allah ne ko annabi Isa Allah shin annabi Isa ne ya faɗi haka saboda a ƙarshen surar nan zamu ji Allah zai zo ya tambaye shi yace mishi a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahayn min dunillah kai ne kace wa mutane haka annabi isa zai ce a a ma kuntu lahum illa ma amartani bihi an i'budu allah rabbi wa rabbakum abinda na ce wa mutane na shine ku bauta wa Allah wanda shine ubangiji na kuma shine ubangijin ku ne abinda na faɗa kenan a cikin alkur'ani ma Allah ya tabbatar mana cewa abinda annabi Isa dan Maryama ya faɗa wa mutanen su ke don haka annabi Isa ya barranta bai da laifi ko ɗaya daga cikin abinda ake faɗa a kansa ya ce musu innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi aljanna ko kuma Allah yana da gaya mana cewa innahu sai zama gabiru sha'an duk wanda ya shirka da Allah ya ce Allah ba ɗaya bane ya haɗa shi da wani faqad harrama Allahu alaihi aljanna haramun ne ya shiga aljanna wa ma'wahum ay wa ma'wahum nar kuma makomarsa ita ce wuta ai annaru maswahu wa mustaqarru wuta ita ce inda zai koma kuma in ya shiga ciki ba zai taba fita ba saboda wa malil zalimin min ansar ba wanda zai taimake shi balle ya nema masa ceto a wurin Allah annabi isa zai yi ceto a ranar kiyama saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan annabawa Allah zai ba su ceto amma su waye da su ce ta sai waɗanda suka yi imani da abin da suka zo da shi na gaskiya amma banda azzalimi wa ma lil zalimin min ansar annabi isa ba zai ceci kiristoci ba shine abin da ayar take cewa annabi isa zai ceci waɗanda suka yi imani da shi ne kuma suka yi imani da Allah da ya aiko shi kuma suka yi imani da sakon da ya zo da shi na gaskiya wanda yake cikin littafin injila ba tare da canzawa ba sana Allah ta kici wala kad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha lalle waɗanda suka ce Allah ukun na ukun uku ne thalithu thalatha bi ma'ana inna allaha majmu'u thalathati ashiya Allah a dunkule da a cikin abuwa guda uku kun san ai idan aka ce guda Allah ne na uku cikin uku to kenan Allah madaukin sarki shi ma ya dukulu fil jumla guda uku shi in ka hada duka ya zama guda ɗaya ke shi ne abin da yake nufi amma inda a larabci ne da za ka ce inna Allah sai dai ka ce salisu isnai shi ne na ukun guda biyu ai akwai guda biyu sai shi na uku to sai ba haka suka ce ba salisu talata su uku ne kuma shi ne na uku kenan shi ma yana cakuɗe da su ne wannan shi ne al-hulul wal ittihad sun hada shi tare da su shi ne shi ɗayan sa kuma su ne su uku kun fahimci magana saboda ai misali inda daban ne yake daga cikin guda uku a yadda suke daukawa da sai zama kamar yadda Allah ya ce ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'u bai zama shine salisu da ya ce salasatin illa huwa salisuhu idan kuna zaune ku uku ne to Allah ne na hudun ku an gane ko in ku hudu ne Allah ne na biyar din ku kamar yadda ubangiji yake faɗa wato cewa duk inda kuke Allah yana tare da ku an gane ko da jinsa da ganinsa da iliminsa da kuma tarayya irin ta allantaka tasa da kariyarka da komi na cewa ku bayi ne shi kuma ubangijin to Allah yana tare da ku in ku uku shine na hudu in ku hudu shine na biyar to anan kuma sai suka ce shine na ukun uku ba su ce shine na ukun guda biyu ba kenan ya zama a haɗe suke wayannan guda ukun shine suna cewa abun nan al'ab walibin wa ruhul qudus shine the father the son and the holy spirit da uba da ɗa da kuma ruhu mai tsarki guda nawa guda uku duk ya haɗu kuma ya zama guda ɗaya shine inna laha thalithu salata wannan Allah ne ya faɗa a cikin Qur'ani cewa kiristoci suna da wannan aƙida. to amma wannan daga wurin Allah ne ya fito sai Allah ce wa ma min ilahin illa ilahun wahid babu wani abun bauta sai guda ɗaya ko ba guda uku bane ba biyu bane ba uku bane wala taqulu salata kar ku ce guda uku in ta ku bar wannan maganar khairul lakum shine ku muku alheri kamar yadda muka karanta a suratul nisa Allah ya ce wannan maganar tunda ba daga wurin Allah din ta fito ba daga wurin su ta fito to su bari wa in lam yantahu amma yaqulu idan ba su daina faɗar wannan maganar suka tuba zuwa zuwa ga Allah ba la yamassanna alladhina kafaru minhum adabun alim to azaba za ta shafi wadanda suka kafirta suka ci gaba jama'a an fahimta alƙur'ani ga garbadan alƙur'ani ya gaya mana in ma da kai baka san aƙidojin da yake cikin addinin wani ba sai alƙur'ani kamar yadda muka ce alƙur'ani ne wanda zai faɗa maka banda aƙidar ka kai zai koya maka kuma aƙidun waɗansu to shine yanzu alƙur'ani yana mana magana ne akan addinin kiristanci yake fashe bakinsa ga yanda yake alƙur'ani ya ce mana kiristoci suna cewa almasihu Allah ne ya ce mana kuma suna cewa wa qalatin nasara almasihu ibn Allah kuma suna ce almasihu dan Allah ne kuma suna cewa inna allaha thalithu thalatha Allah ɗayan uku ne ko Allah uku cikon na uku uku ne to ne ne ɗaya daga ciki Allah da ya ce duka suna faɗa sun ce shi ne Allah kuma sun ce shi ɗan Allah ne kuma sun ce shi Allah uku jama'a kun ji anan wannan abin da alkur'ani ya faɗa ɗin da gaske ne kiristoci suna da wannan aƙidar ko ba da gaske ba da gaske ne dukkan kiristoci sun tabbatar da cewa suna da wannan akida jama'a an fahimta to amma Allah ya ce mana a cikin alkur'ani anan ya ce mana annabi isa almasihu ba haka ya faɗa ba ya ce annabi isa ya zo ya ce musu bauta wa Allah ne shi kadai bai ce musu Allah uku ba ne yanzu sai mu leƙa cikin addinin kiristanci mu gani wannan abin da alkur'ani ya faɗa da gaske a cikin bible akwai cewa annabi isa ga abin da ya faɗa jama'a an fahimta bari mu ɗan shiga cikin addinin kirista mabiya addinin kirista sun yi imani da annabi isa da kuma sauran annabawa da suka zo gabaninsa mabiya addinin kirista sun yi imani da Allah wanda mu muka yi imani da shi din nan kamar yadda ka yarda da shi su ma haka suka yarda da shi mabiya addinin kirista sun yarda da cewa na na maryamu ita ta haifi annabi isa mabiya addinin kirista sun yarda da cewa annabi isa alaihi salam yana da abubuwa waɗanda Allah ya bashi baiwa waɗanda sauran mutane ba su da shi wannan abubuwan dukkansu mu ma musulmi mun yarda da su mun yarda da cewa annabi isa yana daga cikin mafiya girman waɗanda allah ya halitta a duniya yana ɗaya daga cikin ulul azmi min ar-rusul wa iz akhadna min an-nabiyina mithaqahum wa minka wa min nuhin wa ibrahima wa musa wa isa ibn maryam sannan kuma mun yi imani da cewa annabi isa alaihi salam annabin allah ne na gaskiya kuma allah maɗaukakin sarki ya halicce shi ne da kalmarsa ba kamar yadda yake halittar sauran mutane da digon maniyi ba sannan mun yi imani cewa annabi isa ruhu ne daga allah wanda ya aiko mala'ika jibrilu zai hura a cikin na maryam wa ruhun minhu kenan da ya busa wannan iskar wanda wannan iskar ita ce ta zamo ran annabi isa sai allah ya ce kun ka zamo isa fa kana isa fi batsali maryam sai ya zama annabi isa a cikin cikin na maryam saboda inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah zai iya duk abin da yake so to Allah so ne yana so yayi abin da ba a taba gani ba shine sai yayi akan Annabi Isa dan Maryam an fahimta Annabi Isa dan Maryam mun yi imani da cewa ya zo da addinin gaskiya kuma addinin Allah irin wanda dukkan annabawa suka zo da shi shine wanda Annabi Isa ya zo da shi kuma mun yi imani da cewa shi mai daraja ne da shi da mahaifiyarsa wanda za mu ji a nan gaba abin da Allah zai faɗa akan mahaifiyarsa kuma dukkansu suna ɗaya daga cikin ɗan gaba-gaba daga cikin bayin Allah zuwa cikin aljannar Allah to tunda mun taru da su akan yarda da annabi Isa kuma mun taru da yarda da su akan akwai ubangiji bil jumla sun yarda da cewa akwai ubangiji ko to menene kuma inda muka saba da su abinda muka saba da su shine su wannan annabi isa din da muka ce allah maɗaukakin sarki ya halice shi ba tare da ta hanyar uwa ba tare da namiji ba sai suka ce to ɗan allah ne wa qalatin nasara almasihu ibnullah bambanci na ɗaya bambanci na biyu shine da ya zo ya yi abubuwa irin waɗanda an saba ganin ɗan adam ba zai iya su ba gagara koyo ne gagara ba dan sai suka ce to shi ma allah ne qalu inna allaha huwa almasih ibn maryam tunda yana iya tayar da matattu ba wanda yake iya wannan sai Allah tunda yana iya warkar da marasa lafiya waɗanda tun farkon haifuwarsu a makance suka tashi ko a kutare suka tashi kuma ya warkar da su wannan ya zama Allah tunda Allah ne kadai ke iya haka bambanci na biyu kenan da muke da su da shi sannan kuma bambanci na gaba da ke tsakaninmu da su shine mu mun ɗauka annabi isa alaihi salam ba shi ne ƙarshen annabawa ba shi annabin Allah ne kuma ya zo ya yi bushara da cewa akwai wani da zai zo shi ne na ƙarshe wannan wanda zai zo na ƙarshen nan shine cikamakin annabawa kuma farin jaka da Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi sai suka tsaya daga kansa ba su wuce ba su ba su yarda da Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam shi yasa ba su yarda da wannan alqur'anin ba mu kuma littafin da aka bawa annabi Isa na injila mu mun yarda da shi mun yarda da duk abin da yake cikin sa wanda annabi Isa din ya zo da shi inda muke da bambanci da su akan littafin da yake hannun su yanzu shine shi wannan littafin da yake hannun su a yanzu su kansu ba su gama yarda da shi dukan su ba ballanta na mu ma mu shigo mu yarda da shi me yasa ba su gama yarda da shi ba shi ne kwanakin bayana muku bayani akan denominations in Christianity guda uku da Protestants da kuma Roman Catholic ko da wayannan guda biyu daga ciki din su suka fi wanda suka fi fitowa fili waɗannan Roman Catholic din Bible din da suka yarda da shi an fahimta ko yana kunshe da littattafai ne guda saba'in da uku shine wanda 'yan Roman Catholic suka yarda da shi shine cikakken Bible. Amma Protestants su kuma wanda suke amfani da King James Version su kuma sun ce ba su yadda da littafi guda bakwai ba daga ciki su nasu littattafai guda 66 ne ba guda 73 ba don haka wancan din sun ce na bogi ne sauran yanzu ya nuna cewa shi kansa babul din da yake hannun su yanzu kala biyu ne akwai wanda yake cike akwai wanda baya cike a wurin waɗansu a wurin waɗansu kuma wannan shine cikakke to ta yaya abin da ba guda ɗaya ba amma alkur'ani da muke karanta guda nawa ne guda ɗaya ne sai dai bambancin larabcin sa kadai wanda shi kuma shine bambancin kira'o'i amma duka alkur'ani guda ɗaya ne kuma duka in ka karanta zaka ji ma'ana guda ɗaya ke baka an fahimci wannan ko shine saƙon Muhammadu Rasulullah daga Allah Rabbul Alamin shi Bible gaba ɗayansa yana kunshe da littattafai guda ashirin da bakwai a cikin New Testament dukansu sun yarda da wannan inda suka saba shi ne a cikin Old Testament wanda su ɗan Protestant sun ce littafi guda talatin da tara ne su kuma ‘yan Roman Catholic su kuma ‘yan Katolika sun ce littafi arba'in da shida an gane ko? amma dukansu sun yarda da New Testament duka yana kunshe duka cikakke ne mai littafi 27 shi wannan Bible din in ka hada shi gaba daya an fahimta ko wato yana kunshe da bangaren annabawan da suka zo kafin annabi Isa duka sakonninsu aka tara shi wanda shine ake ce Old Testament har zuwa annabi Musa ba na annabi Musa bane kawai amma akwai annabawa da har da annabi Musa a ciki sannan New Testament kuma shine na rayuwar annabi Isa alaihi salam da maganganunsa da rayuwarsa kuna gane bambanci in ka hada shi gaba daya zama duka shine the Holy Bible a cikin wannan littafin da yanzu suke rike da shi din akwai abubuwan da suke tabbatar da abin da muka karanta a cikin waɗannan ayoyi na alkur'ani a yanzu kuma za ku ji su abu na farko shine Allah madaukakin sarki ya ce mana wa qala al-masih ga abinda annabi Isa al-masihu ya ce ya ce wa mutanensa ya ku ɗayan Isra'ila ku bauta wa Allah ubangiji na kuma ubangiji shi bai ce musu Allah uku bane to kuma tabbas ko littafin da yake hannun kiristoci na yanzu ko King James version din ko wanda su su Catholics suka yarda da shi babu ɗaya daga cikinsu wanda a ciki zaka ga categorically annabi isa ya ce allah uku ne babu ko guda ɗaya sannan babu ko guda ɗaya a ciki wanda annabi isa ya ce i am god babu ko guda ɗaya babu kuma ko guda ɗaya inda annabi isa ya ce worship me a bauta min babu shi ko guda ɗaya in kuma akwai ina bin bashin kirista don allah ya kawo inda annabi isa ya ce worship me ko ya ce i am god ya faɗa baro baro ko guda ɗaya babu yana tabbatar da abin da Allah ya faɗa cikin alkur'ani ke sannan abu na gaba shine Allah maɗaukakin sarki ya ce mana wa qala al-masih ga abin da annabi Isa ya ce ya ce ya bani isra'ila abudullaha rabbi wa rabbakum ya faɗi irin sakon da annabawan bayan suka faɗa to sai mu duba cikin Old Testament mu ji annabawan baya sun faɗi wannan maganar sun ce abauta wa Allah shi kadai ana ganewa sai ka dubi inda annabi Musa yake magana a cikin Old Testament ka duba Deuteronomy chapter 6 verse 4 annabi Musa yake faɗa ga shi nan zan karanta muku daga cikin yaren asalin Bible daga cikin yaren yaren wato Hebrew abin da yace shine shama Isra'ilu Adonai ilahaino adna ishaq ma'anar wannan shine here o israel the lord our god is one god mai wannan magana shine inna allaha rabbi ay wa ma min ilahin illa ilahun wahid ubangijin mu kwaya ɗaya ne shine abinda annabi Musa ya ce ka duba Deuteronomy 6:4 sannan shi annabi Isa da yazo shi ma ya faɗi wannan magana shi ma annabi Isa ya faɗa ka duba cikin New Testament ka duba Mark chapter 12 verse 29 shi ma annabi Isa ya maimaita wannan maganar shama Isra'ilu Adonai ilahaino Adonai ikhad ma'anansa shine here o israel the lord our god is one lord ya ce ku jiya ku banu isra'ila kai allahu akbar wannan sai alqur'ani abinda yanda alqur'ani ya faɗa haka yake a cikin bible wa qala almasih ya bani isra'ila abudullah rabbi wa rabbukum ya ku ya'yan isra'ila ku bauta wa ubangiji na kuma ubangijin ku kuma ya ce wa ma min ilahin illa ilahun wahid babu wani abun bauta sai ubangiji guda ɗaya Hear, O Israel, the Lord our God is one God, ko is one Lord. Abu na gaba shi ne Allah maɗaukacin sarki ya ce mana annabi Isa ya ce Ubangiji Allah maɗaukacin sarki guda ɗaya ne. To ka duba Book of Isaiah, chapter 45, verse 5. Ubangiji madaukin sarki ya ce a wurin kamar yadda yake cikin Bible ya ce I am Lord and there is none else there is no God besides me. Sannan ya ce kuma a cikin verse 9 chapter 46 ya ce I am God and there is none else I am God and there is none like me wa ma min ilahin illa ilahun wahid. Yanda Allah ya faɗa cikin Alƙur'ani haka yake. in kana son karin bayani ka sake duba exodus da deuteronomy in ka duba exodus chapter 20 verse 3 to 5 verse 3 yace thou shalt have no other gods before me kada ku rike wani abun bauta din banda ni in ji ubangiji a verse 4 kuma yace thou shalt not make unto thee any graven image kada ku sa wani gunki wani hoton wani abu wani mutum mutumi wanda za ku rinka bauta masa or any likeness of anything that is in heaven above ko duk wani abin da kuke gani a sama or that is in earth beneath ko duk wani abin da kuke gani a ƙasa or that is in the water under the earth ko duk wani abin da kuke gani a cikin ruwa ku sa wani abu mai kama da mutum mutumi ko wani gunki wanda za ku zo kuna bauta masa kuna ce Allah wannan ina karanta shi daga cikin bible a cikin exodus kuma chapter chapter 20 verse 5 yace thou shalt not bow down them thyself thou shalt not bow shall not bow down thyself to them kada ka sunkuya musu no serve them kuma karka bauta musu for I the Lord thy God am a jealous God saboda ni ubangijinka ni ubangiji ne mai kishi ba na so abin shirka wannan shine abin da yake cikin Bible abin da yake cikin Exodus irin sa ne kuma yake cikin Deuteronomy chapter 5 verse 7 to 9 irin sa yadda muka karanta ne wannan shine sakon dukkan annabawa kuma annabi Isa ya zo ya ce zan cika abin da annabawan baya suka zo da shi duk abin da annabawa a baya suka zo da shi shine zan zo in cika jama'a an fahimta Allah madaukakin sarki ya ce mana mal masihu ibn maryama illa rasul wannan za mu zo mu karanta shi a nan gaba a takaice waɗannan abubuwan da muka karanta an gane yana tabbatar mana da cewa tushen asalin saƙon annabi isa da tushen asalin saƙon annabi muhammad duka guda ɗaya ne kuma wallahi daga the same source suka fito dukansu daga wurin allah suke kuma injilar da annabi isa ya zo da ita gaskiya ce wannan abubuwan da kuka ji lallai da gaske annabi isa ya zo da shi cewa ya ce su bauta wa Allah shi kadai kuma bai ce shi ubangiji bane duk inda ka samu an sa masa an ce wa ubangiji ya ce fada to zaka samu sune suka gyara ko zaka samu an faɗi wani abu da ya saba da kaji a cikin alkur'ani to wallahi sai dai in canza wa akai amma annabi isa alaihi salam bai zo da wani abu daban daga cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba kuma dukkan annabawa gaba ɗaya addinin su ɗaya ne dukkan su addinin musulunci suka yi annabi isa ba kirista bane annabi isa musulmi ne me yasa nace muku kirista shine saboda addinin christianity
ba annabi isa bane ya sa wannan sunan shi yasa babu shi a cikin bible annabi isa ana ce masa jesus christ wannan christ din shine almasihu to sai aka jinkina addinin zuwa ga sunan almasihu shine almasihiyya amma ba annabi isa bane ya sa ba addinin suna haka jama'a an fahimta saboda haka sakon waɗannan annabawan duka guda ɗaya ne akwai abubuwa da Allah ya gaya mana a ɗan ayoyin da suke gaba wanda yake kira zuwa ga kiristoci a kansu saurara ina fata dukkan wani kirista ya saurari wannan zance cikin nutsuwa ina gabatar da wannan karatu ne wallahi cikin tsarkakakkiyar zuciya da nasiha zuwa ga dukkan kiristoci da ƴan uwanmu da makwabtanmu da abokan zamanmu da abokan ƙasarmu wallahi muna gayyatar ku zuwa addinin musulunci kuma a cikin sauki بالموئذة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن ألا رما كرنتمنا وأنا آيوين سيبو فسر مسلم
أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه نعم.
والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون نعم قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم بارك الله فيك Allah ya ce mu ce musu afala ya tubu na ilallahi wa yastaghfiruna yanzu su bara su tuba ba zuwa ga Allah su tuba su canza addini su bi addinin Allah wa yastaghfiruna hu kuma su nemi gafarar Allah akan abin da ya wuce ya kamata su yi haka wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne kuma zai yafe musu duk abin da ya wuce a baya mal masihu ibn maryama illa rasul Allah ya ce annabi Isa dan Maryama ba komai bane sai manzo kamar yadda annabawa a baya suka wuce shi kar khalat min qablihi rusul a bayansa kafin sama ai akwai waɗansu manzanni wa ummuhu siddiqa mahaifas- mahaifiyarsa kuwa siddiqa ce mai daraja a wurin Allah kana ya'kulani ta'am da ita da ɗanta sun kasance suna cin abinci ubangiji kuwa ba zai ci abinci ba unzur kaifa nubayyinu lahumul ayat Allah ce kai da ka samu shiriya ka dubi yadda muke musu bayanin ayoyi dalla dalla sun manzur anna yufakun amma ka dubi yadda ake ƙara karkatar da su Allah ce kul ata'buduna min dunillah ka ce da su shin yanzu za ku rinka bauta wa wani ba Allah ba ma la yamliku lakum darran wala naf'a wanda ba shine yake mul ba yake mulkin cutar ku ko kuma amfanin ku ba Allah kadai shine yake da cuta ko amfanin ku a hannunsa wallahu huwa samiul alim Allah shine mai ji kuma shine masani ga abin da kuke faɗa da abin da kuke aikatawa Allah madaukakin sarki ya ce yana kira ga dukkan kiristoci da cewa su tuba zuwa ga Allah kuma su karbi saƙonsa da saƙon manzonsa sai su haɗa dukkan annabawan Allah ba tare da sun raba wani ba kuma kada su bada wani matsayin ubangiji wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah kada a dauki wani a bashi matsayin ubangiji sai shi Allah kadai wannan maganar da Allah ya ce mana annabi Isa dan Maryama bal masihu ibn Maryama illa rasul shi manzo ne shi ba ubangiji ba an gane ko shin shi Allah ne ya aiko shi ko kuma a'a shi ɗan Allah ne. ya kamata mu gano wannan ma daga cikin Bible shin Bible ya tabbatar da wannan abin da Allah ya faɗa cewa Allah ne ya aiko shi illa rasul aiko shi aka yi bari mu shiga cikin John chapter 17 verse 3 annabi Isa ya ce and this life is eternal that they might know thee the only true God and Jesus Christ whom thou hast sent ya ce kuma wannan rayuwar ta har abada mutane za su tabbata wajen samun su ne ta hanyar su san ubangiji na gaskiya sannan su san isa almasihu wanda kai ka aiko shi wanda kai kai ne and jesus christ whom thou hast sent me sent wanda ka aiko to haka annabi isa kamar yadda allah ya ce mana ya aiko shi ne a matsayin ɗan aike ɗan jakada to kuma ka aiki mutum ɗan jakada yanzu shugaban ƙasar najeriya yana jin daɗin karagar mulkin nan sai naɗa ambasado zuwa nijar in yanzu sai ce ni ne shugaban najeriya za su shirya da shugaban ƙasa to yanzu kana nufi allah annabinsa zai iya masa wannan wannan abin nan wannan cessation din ko ya masa wannan felony ya zama ya tura shi shi kuma sai zai ce shi ne shi ai annabi isa ba zai yi haka ba annabi isa amini ne a wurin allah abinda allah ya koshi shi ne zai faɗa ma kuntu lakum illa ma amartani bi an gane ko ku duba mini acts chapter 2 verse 22 annabi isa ya ce musu da allah ya ce kana ya kula ni ta'am su mutane ne da shi da mahaifiyarsa mutane ne ba Allah bane ko ba dan Allah annabi Isa ce ya men of Israel hear these words Jesus of Nazareth a man approved of God among you by miracles and wonders and signs which God did by him in the midst of you as he as ye yourselves also know yace ya ku mutanen Isra'ila ku ji waɗannan kalmomi Isa almasihu mutum ne wanda Allah ya yarda da shi kuma ya aiko shi a tsakaninku wanda ya ba shi mu'ujizozi na abubuwan mamaki da yake yi a tsakaninku wanda kuma Allah madaukakin sarki ne yake yi ta hanyarsa kuma ku a gabanku ake yi kuma kun san haka wannan shine abin da Annabi Isa ya gaya musu a cikin Acts chapter 2 verse 22 sannan misali na ƙarshe da zamu bayar shine cewa Annabi Isa alaihi salam mutane in suka zo tun a gabansa waɗansu mutane sun fara kiransa da kalmomi irin waɗanda za su irin wanda za su nuna kamar a ce ko shi wato ubangiji ne ko wani abu amma annabi isa tun a lokacin yake korewa annabi isa baya barin su su faɗa masa wannan wani ya zo yake ce masa in ka duba cikin matthew chapter 19 verse 16 to 17 wani ya zo sai ya ce masa and behold one came and said unto him good master what good thing shall i do that i may have eternal life wani ya zo ya ce masa ya kai good master ba sai na fassara good master ba na zo abinda annabi isa ya fassara shi zai sa ka gane ya ce ka gaya min me zan yi don in zama zan samu rayuwa ta har abada shine and he said unto him sai annabi isa ya ce masa why callest thou me good me yasa kake ce mun good ya ce there is none good but one that is god to Allah ku karanta mana ciki ka bude babin ɗinka ina faɗa kana gani in ba daidai bane nake karanta but if thou wilt enter into life keep the commandments in kana so ka samu rayuwa ta har abada to ka bi dokoki kawai ka bi abin da Allah ya ce amma ba wai ka zo ka daga ne ka ce mun I am good ba ya ce there is no good but one that is God annabi isa ya fito kwalo-kwalo ya yi wannan amma kuma ya zama mabiya addinin kirista ba za su fahimci wannan ba to shine Allah ya ce unzur kaifa nubayyinu lahum al-ayat kaga yadda muke musu bayanin ayoyi dalla dalla mun karanta musu ayoyi daga cikin alqur'ani kuma mun karanta musu ayoyi daga cikin littafi mai tsarki sun manzur ana yi ufaku sai mu jira mu ga ta yaya za a yi a juya su ta yaya za a yi a fassara waɗannan kalmomi da muka faɗa abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya fi سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته